in Allah da gobe za a yi kokari ya zama ta fito shi dai sunan littafin ma nazmu mudahhirul qulubi waƙe na abin da ke tsarkake zukata ƙala shi abdullahi ya ce la zala ƙaunuhu mu ɗahira lulluɓi kada allah ya sa maganganunsa su gushe suna tsarkake zukata sababa limani ta ba hufin ɗiɗɗila ya alal goyi ya zama kuma sababi ga duk wanda ya bi shi shi abdullahi wajen allah ya tsinka da shi bisa gaibi abin da yake sa zuciyar ɗan adam ba ta iya ganin abin da yake a boye dauɗa dauɗa idan ba don daudan ba za ta iya gani saboda asalin ruhi na dan adam da mala'iku tafiyar su ɗaya an yi su to amma da aka kawo ruhin aka sa a jikin nan sai ga kuma da dauda shi ke nan sai ya dusa shi ya zamo yadda mala'ikun suke gani shi baya iya gani haka yadda can arari yake faɗa li'annahu fil asli min jinsil malak fasara markuzan bi alamil hulak to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallama taslima Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi Muhammad ya aminci aminci duka ya bata bata ga Allah wannan da yake tsarkake zakata kamar yadda yake ilibu kamar yadda yake tsinkayarwa bisa gaibi da baiwarsa sai ya tsinkayar da wanda ya so bisa gaibi dadin tsira da aminci tabbata bisa ma'abucin ɗabi'a mai girma shine uban rawuka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dadin tsira gare shi ya aminci almunazzali alaihi kitabun kare wanda aka sauka masa da littafi mai girma da bisa alayensa da sahabbansa alkilabi masu girma masu girma wanda yana daga nuna yadda shi shu'abla yake gwani a lugar larabci ya sa dan ɗansa ya zama fitaccen gwani a lugar larabci dama ai ba mamaki ma dama yashfillahul marrabil ila matakar Allah ya zama yana warkar da marasa lafiya da magani bayan wannan gabatarwar mabukaci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya ce kammala hulkadir ina fata yana roƙo Allah mai iko ya cika shi shi na alhaji abdullahi dan sayyid muhammad kada ubangijinsa mai karamci ya gushe yana ɗaukaka shi zuwa matsayi abin yabo wanda littafi ne mai suna mai tsarkake zukata da baiwar Allah ta baraka wa ta'ala wa li'ul mai tsinka da bawa mai karanta shi akan gaibi wato wanda ya karanta yi aiki da abin da yake ciki zuciyarsa za ta tsarkaka wanda wannan zai sa abin da yake gaibi ba ya bayyana gare shi Shehu Abdullahi ya ce na ajiye wannan littafin don ni kaina da kuma duk wanda Allah ya nufa ya amfane shi da baiwarsa da karamcinsa. Ina roƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala da baiwarsa mai girma don alfarma annabinsa mai girma Allah ya salati gare shi ya amince ya tsarkake zuciyata wa kalma kulli musulmi da zuciyar duk wani musulmi awwala alai da ya tsaya ya kula da wannan littafin. wai bili'ani ya tsinka da ni da duk wanda ya tsaya ya kula da wannan littafin bisa a sauransa tsarkaka alfariya na baiwarsa na kyautarsa wa anwarihi da haskeke haskensa Allah nake kauna yake roƙo ya karɓi wannan littafin daga gare ni karɓa cikakkiya ya sanya shi naf'an amma amfani gaba ɗaya ga mummunai maza da mata ya zama tsarkakakke ga wajen ga zatinsa mai girma bida kitabi lakin albarkacin alfarmar littafin sagwani ubangiji mai iko ne bisa haka mai ya cancanta a ce ya amsa ya kulu afqarul anami rura li abu man yarfa'u anhu rura ibnu muhammadin kasirul zanbi basal nazirul ilmi summa al-kasmi hamda liman wa'ada kulla mumini a arara allagoyin falahan layani ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي المصطفى محمد من ذم حقا كثرة الكلام محجنا له مع الملام لا سيما له لهم ولا إب فزهد عن قلبك أو من تسب من قال كل من قال كل بائل قد زاء في الناس كلهم أجل ما زاء وآله وصحبه الأفاضل من تزفوا ديارهم للف... من تركوا ديارهم للفارل وتركوا الأرواح أزواج والأموال وتركوا الإيمان والأهوال لنصرة المحمود ذي الثناء نور الإله ساهل الرداء صلى عليه الله ما هذا التقى عبد سموت مرر ما أنك ya ƙulu afkarul anami ɗora mafi bukata cikin halitta gaba ɗaya yana cewa ya fi kowa bukata li abu man yarfa wa an horora ga yafewar wanda yake ije duk abu mai cutarwa daga gare shi shine dan muhammad mai yawan laifuffuka haka ne basal aka lamarin yake nazirul ilimi gashi mai kankanin ilimi ba ba ilimi ne da shi mai yawa ba sannan ma aikin nasa ba yawa ne da shi ba ba mai yawan aiki ba ne a yabo ya tabbata ga dukkan ga ubangijin da ya alkawari ga duk wanda yake mummuni da ya kau da kai daga duk abin da yake yasashe abin da bai shafe shi ba ya masa alkawarin falahan babban rabauta layani da baya jinkiri tun daga shi Allah ya faɗa ƙarfi na muminun a ƙarshe ce wallazi na hum anil lagawi mu'urirun kalmar lagau ka haɗa duk abin da ba zai more ka duniya da lahira ba za ka more shi duniya da lahira ba sai an bar duk wani abu da ba morarsa za a yi duniya da lahira ba sannan ne aka zamo an sufantu da haka an lagawi more runa sannan salati da aminci abadan har abada ga annabi abin zaɓi shi na na muhammad wanda ya zargi yawan surutu da gaske ya bazala ya tsananta a cikin yawaita magana من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت هل يكب الناس في النار الا حسائد السنتين muhajjira lau yana mai munanawa ga yawan surutu ma'almalani tare da zargi gare shi musamman maganar da take yasashiya da wasanni da wargi albaka dan uwa kai kokari ka isanta zuciyarka daga gare su ka dace ka samu abin da ake nema man gala kulla batil wanda ya tafi da ya halakar da duk wani banna kada za a da hakika ya yada a cikin mutane kullum dukkan su a jan a gaskiya ne maza a yaduwa kuwa Salati da salam ya tabbata ga alahansa da sabansa mafifita. Wa'anda sun bai gidajen su don abin da yake mafifici. Wannan kamar yana nuna a shi shi Abdullahi ya yi koyi ne da sabon manzo Allah. wajen sau uku yana hijira dole faransawa suka sa ya yi hijira akwai sanda ya gudu ya koma gambia da zama saboda ita gambia a mulkin ingila take shi abdullahi ya yaƙi faransawa da makami ya yaƙi su da ilimi sai da suka ga ba inda za su yi dai shine suka ce to ya dawo dai sun yi haƙura ya dawo ya zauna wa alihi da alayen sausabil a fari da sabansa mafifita mantar kudi haram lilfari wanda suka baki da dajinsu don abin da ya fi watar kul azwaja suka bar matayensu wal amwala da dukiyoyinsu suka bar yan uwa ma wal ahwala da dangin uwa don su taimaka wa abin yabo ma'abucin ɗaukaka hasken ubangiji ma'abucin mayafi Ubangiji ya salati gare shi ma haza tuka abdun sabutu matuƙar bawa mai kawaici ya tarar da tsoron Allah. In dai ana son asfantu da tsoron Allah to yana cikin sufofin da dole sai an riko da su kawaici. Mai yawan surutu ba zai taɓa zama mai tsoron Allah ba saboda me saboda inda aka yi wata magana sai an faɗa abin da bai dace ba sai an sai wani kuma in dai kai mai yawan magana ne sai wani ya kawo ma magana ta ƙarya ko ya kawo ma maganar yi da wani amma ya zama gaba daya ba a kai ba mai surutu ba ne ba mai magana ba ne sai a rasa taya da ma za a yi samu a zauna ma ha a faɗa ma mu'urirun mai kau da kai ma'annaka tare da tsafta bayan wannan kawaici a jallu ma'aka na bihi ibadala shine mafi girman abin da bayan Allah za su kula da shi kai kawai ci badalla abin da ake samu ake tsururinsa wannan ne yasa ne nemi in wake wata kasida tuhuda da za a ba da kyautarta ga ma'abuta fahimta na kira wannan kasida tawa mudahirar kulubi mai tsarkake zukata mudalli al'asira mai tsarkarwa bisa asirai wal gobe da abin da yake boyayye Allah ya sanya wannan waƙen nawa ka sani kamar sunansa Zayil hadi alfarma manzo mai shiryarwa ba hawal mujibu Allah shine mai amsawa alhadi mai shiryarwa wannan waƙe nawa da yara da manya duk sun daidaita a wajen kamata ko wajabcin a tsaya a kula da shi ba littafi ne na manya ba ba littafi ne na yara ba littafi ne na manyan da yara kazal alidu aka nuna suke bayi da wanda suke yaya domin wannan littafin yana jawo duk wani alheri aiki da abin da yake cikinsa to ba alherin da zai raga zai rage ba ta jawo ba ga wanda ya aiki da abin da ya kunsa nuna rai ba tare da cutuwa ba wannan fasali ne a zargin yasasshen aiki yasasshen abu da bayani cewa duk wanda ya kawo da kai daga rashi zai gaji madaukake aljanna da farlan ubangiji baiwar Allah madaukake ya ra'iman wirasatul firdaus ya kai mai neman gadan aljanna madaukakiya daga kabar duk abin da yake yasashe kana jin tsoron kaskanci ka ringa jin tsoron kaskanci magana irin abin da take jawo mai fadarta ba kaɗan ba sai kai magana ta jawo ma azaba har abada sai kai magana da za ta jawo ma zub da mutunci sai kai magana da za ta jawo ma ƙasƙanci har wajen Allah ta baraka wata ala shi yasa a ringa ƙoƙari magana in ba ta kama ba ma a yi ƙoƙarin barinta kamar ka zagi mutum a cikin magana a cikin alkawari ko tare da ɗan amma ba tare da jayayya ba ko ka zage abokin aiki a ofisoshi ko wajen aiki da abin da ya kama da wannan ya mai gudu daga duk abin da yake aiki so da yawa su sai a mai da zage-zage ko maganganun banza su zama wai hanya ce ta magana mutumin banzan ko ya bullo da sauran irin wannan subhanallah kai ba daidai ba za ka ce mutumin ka ta yi ba sana kake faɗa fa yana sallah da kai dan Allah wanda yake sallah za ka ce masa mutumin banza ko yana karatun qur'ani ko yana salati ga annabi ko yana ambatan Allah a'a Ubangiji da halice mu ya ce kad aflahal mu'minun ka karanta haƙi zuwa ayoyi uku waya ta uku allazina hum anil lagawi mu'rirun manzo ubangiji ko subhanahu wata'ala ya faɗa wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza hadabahumul jahiluna qalu salama ha iza ƙarshe ya ce wa iza marru bil lagawi marru kirama hakika wanda ya karkatar da kunnensa da zuciyarsa zuwa shirarwar Allah ya rabauta babban rabauta Ubangiji shi ne wanda ya wa duk wanda ya kau da kai daga yasashen aiki ko yasashen magana ya masa alkawari ko tabbatacce a cikin suratul kasasi gaskiya gaskiya wai za su mi ullaga wa a'araru an wa qalu lana a amaluna wa lakum a ala a amalukum salamun alaikum lanata lil jahilin a ƙarshe aka ce mai ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru ajarai ne za a bashi lada biyu wannan dole kazimin ba da ƙarya ba ba kokonto a wannan falle ƙara'il ƙasarsa man kana karatu wanda ya iya karatu ya je ya karanta suratul ƙasarsa mai yaga magana yanzu mai hankali zai sai yasashen abu da wasanni haba da hankali a ringa siyan wasa da a maimakon wannan ladan ga ladan da Allah ya ce zai baka yanzu da Allah ka kyale wannan ladan ka zaɓi wasa da wargi ya kai wannan mai aiki ai ba daidai ba ne su aladala sai tashi na akalla ga shi an kusan baiti ishirin da ya haura ba ishirin ko in Allah da gobe ya kaga za a iya karasawa a karasa wannan littafin a karasa wannan ɗin in Allah ya kai mu insha Allah za a yi kokarin ta fito daidai ina na mala abdulrazaki karanta fati a ɗaya salatin fati uku Thank you.